بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin asabar wanda yau wata na rajab yana da kwanaki 27 hijira yau na da shekara 1444 daidai da goma sha takwas ga watan biyu miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan da jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na akaba'ul musalli kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiqil mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan yini irin wannan idan masu bibiya musu manta ba malam yana mana magana game da yin sallah a lokutan da aka yi hali a yi sallah a su ko kuma cewa kowace sallah lokacin ta iya tikewa da farkon kowace sallah to male ce wannan kudiri ba daidai ba ne salloli suna da lokutansu wanda ba su da alaka da jingina jikinsu zuwa ga lokacin sallah mai zuwa idan ba kuma ta ba a wannan babin ma da yake mana magana lokaci cin mana kafin waje kai tsaye akwai wani bawon ala da rubutu tambaya ya ce mutum ne ya zo ya samu liman a cikin sallah sai ya samu raka'a biyu tare da liman bayan liman ya yi sallama ya tafi zai ci kowannan guda biyu to kuma sai wani ya zo ya ci wana zai bi shi wai mai halaccin yin haka ya halatta hata masu fiƙi masu na cewa almasubuku kalmusalli wahadahu shi wanda yake rama sallah bayan ne yayi sallama to tabbar me yayi sallah shi kadai ne idan ka zo ka ga mutum ya sallah shi kadai kana da maza ka yi bisa wannan shi ne abinda malami suka faɗa kuma hadisi ma ya tabbata da wannan ba matsala ba mutum iya ramo sallah zaka iya bin sa ka jona ka bi shi inda ya tike yayi sallama kai ma sai ka taya ka cika daga wannan shine insha Allah ba matsala abu na biyu lokacin da ake nafilan nan da manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallan asuba a masallaci zauna yake ambaton Allah ko karatun alkur'ani ko darasi har rana ta fito idan yayi nafila raka a biyu to tamkar yayi haji da umara eh hadisi ne mai inganci to iya tambaya ya lokacin yake alal akalli malamai suna cewa ba zai gaza awa guda ba daga yin sallan asubar zuwa rana ta fito ba zai kasa da awa guda ba idan kuna sallan asuba karfe 5:40 to sai kamar 6:40 tayi kana zaune cikin masallaci sannan ka tashi kai na jira raka'a biyu kai tafiyar ka to inda ka kiyaye baka sako surutan duniya a cikin maganganun ka a masallaci ba ka kama azkar ko karatun alkur'ani ko karatun littafi ko duk abin da ya kama da waɗannan to idan ka tashi kai wannan nafila raka'a biyu ka fita to manzon Allah ya ce tamkar ka je haji da umara ne ladan wannan za a baka kuma yake cewa idan mutum alwalansa ta kare ya halatta ya fita ya saki ya halatta alwalanka ta warware ya halatta ka miƙa waje ka saki alwala ka dawo ka zauna wannan ba matsala ba abin da da hadisin ya hani maganganun duniya kar ka zauna ka dinga surutun da ba shi da alaƙa da addini to shine abin da hadisin ya hani a kansa wallahu ta'ala alam inda za mu tashi a yau ba matsala malikiya ne suka ce dole sai niyya ta haɗu amma hadisi ya zo da sabanin haka din mai azahar zai iya bin mai la'asar mai nafila zai iya bin mai farilla wannan tun an wuce wannan karatun da Allah ya samu da shi wannan shi ne darasinmu na goma sha bakwai afuwan na goma sha takwas muna shafi na talatin da uku farkon shafi na talatin da uku darasi kuma na goma sha takwas maliki cewa wa ƙalar shaukani imamu shaukani ya ce Allah ya masa rahama wa ƙalar sarahan nabiya sallallahu alaihi wa ƙalar sarahan na haiko alinabi sallallahu alaihi wasallam annahu laula an laula an ashuka ala ummati ala ummatihi la akaraha ila nisfi layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin sa yake cewa ba dan dai kada ya zama takura ko matsi ga wannan al'ummar tasa ba da an jirkinta sallar isha ta je rabin dare shine lokacin ta an fahimta la akaraha ila nisfi layl da an jirkinta ba za a yi sallin isha ba sai dare ya raba kamar sha biyu da rabi zuwa karfe daya a mala yake cewa fadalla zalika ala annaha fi zalika alwaqtu afdal to hakan yana nuni cewa yin sallar a wancan lokacin ya fi farala an fahimta yin sallar isha'i a wancan lokacin ya fi farara a kan yinta a farkon lokaci idan ba kuma ta ba malamai sun ce ita sallar isha'i ita ce kadai wanda yinta a lokacinta na ƙarshe fi yinta a lokacinta na farko farara amma duk salloli an ce yinsa a farkon lokaci ya fi amma ita sallar isha da za ka samu jami'i to yinta a wancan lokacin ya fi yinta a yanzu farara amma in kuma ka san ba za ka samu jami'i ba ka yi ta a yanzu yanzu ba a fahimta da ka jirkinta ka yi sallar kai kadai a wancan lokacin kwarar ka bi jami'i a yanzu wannan shi ne fatawa ta malam usaimi ma aka yi mara allah ta'ala ya kara musu ha to sai malam ke cewa wannan iya nuna cewa da dai za a jirkinta isha'i ta koma can wajen karfe goma ko sha ɗaya to fa zalika afdal wannan shine abin da ya bi falala wa annahu waqtul laha kuma haka shine lokacinta bal warada ma yadillu ala anna waqtaha ila an yubiba amatul layl ala an yazhaba amatul layl malike cewa akwai dalilai da suka inganta cewa ita sallar isha'i lokacinta yana tafiya har zuwa amatul layl ai aksar can dare ya tafi da yawa akwai dalilin da suke nuna wa haka shi ne lokacin salar ishe wanzur almajamuwa wal bidayatul mujtahid wasail aljarru wadarul muhimma wa sharhuha duk malin ya kawo waɗannan dalilai ne da suke nuna kan cewa ita sallar isha'i a jirkinta a yi ta a wancan lokacin matukar za a samu jami'i to fata fa zama alkhairi amma in babu jami'i a can ɗin to kai jami'i a farkon lokaci ne abin da ya fi zama daidai wallahu ala malik cewa gaba ta hudu ta'kiru salati hatta yakhruja waqtaha amdan wani kuskure da masallata suke yi jirkin ta sallah baka yi ta ba har lokacin ta ya fita kuma da gangan ka jirkin ta sallah ba za ka yi ta ba har sai lokacin ta ya fita kuma amdan da gangan ba tare da uzuri a shari'ance ba malai ke cewa ittafaqal ulama malamai sun hadu ala anna qada'u salati wajibun cewa ramuwar sallah wajibi ne akan wanda sallah ta kubuce bai yi ba amma alan nasi wan na'i akan mutumin da ya manta ko yayi bacci ba mutumin da ya bar sallah da gangan ba an fahimta wanda bacci ya ɗauke shi ko ya shiga wani shagalin ya manta to wannan in lokacin ya fita ya rama shari'a ta ba shi dama ya rama amma matuƙar ba wannan dalilan ba ne to akwai malaman da suka ce ramuwar ma ba za ka yi ba liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam domin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna laisa fi naumi tafriqun cewa yanda al'amarin yake game da mai bacci babu sakaci a gare shi in dai har bacci ne ya hana ka zakar sallah to manzala ce laysa fi tafariq wannan ba sakaci bane wa inna matafariq fil yaqwa ana samun sakaci a gunda mutum idan sa biyu har ayi sallah bai ba fa iza nasiya ahadin salah aw nama anha falyusalliha iza zakara manzan Allah yake cewa duk wanda bacci ya danne shi bai yi sallah ba ko ya manta to ya sallaci wannan sallar a lokacin da ya tuna haza li wujudul uzru shar'i wannan kuma shine uzuri na shari'a an fahimta kamar bacci kamar mantuwa to wannan uzuri ne shari'a ta karbe shi amma matukar ba da wannan dalilan ba to ka bar sallah ba ka yi ta ba har lokacin ta fita to akwai kalubale mai girma akan mutum sai malike cewa amma tariku sala amdan amma wanda ya bar sallah da gangan dunan uzurin shar'i ba tare da uzuri a shari'ance ba ila an kharaja waqtuha har lokacin sallar ya fita mutum bai yi ba faqtuli fal hukmu fi malai yace to akwai sabanin hukuncin malamai a kansa haka kawai kallo ne wata shiririta ce wani menene duk dai a ce har a kira sallah har a yi sallah har a sallah ne baka zo kayi ba to karewa akwai sahabbai sama da mutum bakwai sun yi ittifaki mutum ba a bukata ya rama wannan sallah akwai abu huraira akwai mu'adh bin jabal akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas akwai amr bin al-as duk sun yi ittifaki in dai kana nan lafiya ba bacci ba ba jinya matsananciya ba ba mantuwa ba ba kama aka aka aka daure ba a kira sallah a bada lokaci liman ya zo a tada ikama a shiga ayi sallah kana can kana naka uzurin ayi sallama sannan ka ce daga baya zaka zo kai sallar to sun ce ko kayi ma Allah ba zai karba ba an fahimci wannan ko kayi daga bayan Allah baya su domin ita sallah tana da alaka mai ƙarfi da lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance wani wajibi ne mai lokaci akan mai imani wajibi ne mai damfar da lokaci yasa kula da lokacin sallah abu ne mai matukar muhimmanci sai ma yake cewa duk tariku sallah da ya bar sallah da gangan ba tare da uzuri ba to malamai sun karkasa hukunci gare shi fazhabar jumhur malamai mafi yawa suka tafi cewa annahu ya asim yayi zunubi wa annal qada alayhi wajib kuma ramu wannan sallar akan sa wajibi ne haka wa ansu malaman suka ce an fahimta ya asim yayi zunubi yayi laifi ya zabi Allah amma sallar da ba a yi ba zai rama kuma hatta malam usaimin in kun ga abin da ya kirgo a karkashin wannan ya ce ko aure gare shi a raba auren idan ya mutu ba za a gaje shi ba ba zai yi gado ba in ya mutu ba za a mai sallar jana'iza irin ta musulmai ba a littafin da duk ya rubuta wannan a ƙarƙashin mutumin da ya bar sallah da gangan da yi ta ba ya zama tarihi sala malik ya cewa wa'ansu kuma daga cikin malamai kamar ibnu hazm al-andalus da shekul islam ibnu taymiya wa gairihima da waɗansunsu ila adamil qada suka ce ramuwar ma ba zai yi ba ba a bukata ma ya rama an fahimta kaga wannan kusan shine mazhabin da sahabbai suka tafi kansa musamman waccan sahabban da na karanto muku su yanzu in dai da gangan ne ba da wani uzuri ba sun ce ba zai rama ba ba a bukata ma ya rama wa alaihi bi kasrati tanafful abin da ke kansa yawaita na bilbili ko ya yawaita na bilbili wa qad wafa bi zalika fi radd والحجة ابن حزم wannan kuma ya zamanto akwai dalili da raddin da yi ibn hazm da hujja akan waɗancan malaman da suka ce zai rama din amma shi ya ce ba zai rama ba fakala ma maktasarahu wa amma man ta'ammada tarku sala yake cewa duk mutumin da ya ganganta barin sallah bai ba hatta kharaja waqtuha har lokacin sallar ya fita bai yi ba la ya kadiru ala qada'iha abada to wannan mutum ba shi da ikon ya rama wannan sallar har abada wannan fatawar ibn hazm ce Allah ya masa rahama in dai da gangan ka bar sallah ta fita to shari'a ma ba ta nema karama ko baka isa karama sallar ba har abada wa alai an yaksura min fi'il khairat sai dai in ya tuba ya tuba yayin nadama to yaje yawaita aikin alkhairi wa salatu tatawwa ya dinga sallar nafil fili an gane ko li yasqila mizanuhu yawmal qiyamah domin mizanin sai ya nauyi a ranar alkiyama amma wannan ba a bukata ya rama wani shine fatar wadancan malamin Allah ta'ala ya musu ala wa kana abu hanifa wa malik wa shafi'i imam malik da shi da abu hanifa da imam shafi'i Allah ta'ala ya musu rama sun ce yaqdiha ba'da qurudil waqt zai iya rama sallan bayan lokacin ya fita wa qala ta'ala sai shi malam ya ce Allah ta'ala kuma yana faɗa fawailun lil musalli bone da shiga ukun azaba ya tabbata ga waɗannan masu sallar da suke samun wargi da wasa a cikin sallarsu ibn kasir ya fassara wannan da tariku sala allazina hum an salati musahun yasa tariku sala shi masu wasa wanda ba su mai da sallah wani abin wani abu mai martaba a rayuwarsu ba sun mai da sallah kai wani abu in an ga dama a yi in an ga dama ma ba za a yi ba to irin wannan su ne bonin azaba ya tabbata a gare shi kuma Allah ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan annabawa mutane kirki sun shuda sun fice sai Allah ya mamaye ya mai inda annabawa suka tafi da khalfun adaa'u sala da wa'ansu munana miyagun mamaya wanda daga cikin mummunan aikinsu akwai tozartar da sallah dama ana cewa khalifa shine wanda ya gaji alkhairi khalifun kuma wanda ya gaji alkhairi amma ya dasa shari'a go fa khalafa min ba'dihim khalifun ma'ana sai mamaya munana masu munanan dabi'u suka maye gurabin mutanen kirki daga cikin mummunan aikinsu akwai aba'u salata suna tozartar da sallah ba sa yin ta a lokaci wata ba'u shahawa kuma suna bi soyayya zuciya sai Allah ya ce fa saufa ya kauna gayya da sannu Allah ta'ala zai tsindi masu azaba gayyun shine wajib fi jahannam Allah ta'ala kamar iya cewa mutuwarsa ce kadai za ta hana ba su ga wuta ba amma suna mutuwa wuta ce muku musu shine fa saufa ya kauna gayya sai malai yake cewa falau kana al-amid tarku sala mudrikan laha ba'da khuruji waqtiha lama kana lahul wailu wal ghayyu sai maliki ta shi wanda ya bar sallah da gangan da yi ba inda akwai damar ya rama a lokacin da ya fice to da ba ambaci wailun da gayyu a kansa ba kun bai biyo da a ce dai akwai damar ramuwar a shari'a to da Allah bai ce wuta ce ba kuma sa ba haka shi malam mai shawo ya kawo yayi istinbadi a karkashin wannan aya tunda har aka ce akwai wailun kuma akwai rayyun a kansa to wannan iya nuna cewa ya rama ma bayan lokacin ya fita ba a bukata allan sai ya masa hukuba sai ya masa azaba sai dai in yawan alkairansa da tubansa ya tabbata taubatan nasuha akwai kuma hanyar da Allah zai gabata masa wannan istinbati ne na malam nishawi Allah ta'ala ya masa rahama sai malam yake cewa wa qad ja'ala Allahu li kulli salatin waqtan ma'lum hakika Allah ta'ala da kansa ya yanke wa kowace sallar lokaci shi lokutan sallah ba istinbadi bane ba kiyasi bane ba ijtihadi bane Allah da yace ayi sallah kuma shi ya sanya kowace sallah ya mata lokaci suratul isra'i tana ba mu labari Allah ta'ala yake faɗi cewa aqimi salata liduluki shamsi ila gasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya ce a ƙini sala ka tsaye da sallah liduluki shamsi aili zawaliha idan rana ta karkata ta yi zawali to lokacin azan ya shiga an bayyanta liduluki shamsi ila ga sakin layi suka ce duluki shamsi ya hada a zahar la'asar gaskin layi ya hada magariba isha sai ƙur'ani kuma ya ce wa ƙur'an alfajir akwai ƙur'an alfajir sallan asuba ibn kasir ya ce abinda yasa aka ce mata qur'an al-fajr ibara ce bi ulil qira'a fiha ibara ce wajen tsawaita karatun da ake a sallar asuba yasa Allah ya ce mata Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda ita sallar asuba ya kasance mala'iku kuma suna halartar to kun ga wannan ayar duk sallar nan guda biyar ta faɗi lokutan su azhar la'asar magariba isha asuba to Allah da kansa ya haddade wa kowace sallar lokaci shine maliki cewa wa qad ja'ala Allahu li kulli salatin waqtan ma'dud at-tarafai wanda kowace sallah tana da lokaci guda biyu akwai mukutari akwai laruri a gane ko akwai lokacin farko akwai kuma lokaci na biyu kowace sallah tana da wannan muktar da kuma daruri kowace sallah tana da wannan lokuta guda biyu haka hadisi masu yawa suka tafaka yadkhulu fihi ni mahalu sallah tana tana shiga idan wani lokaci haddadaddi ya zo waye butulu fi waqtin mahadu kuma idan lokacin ya fita kai ki to sallah ta bace Allah ba zai karba ba an fahimta fala farq baina babu bambanci akan wanda yi sallah qabla waqtiha kafin lokacin ta yi wa baina man sallaha ba'da waqtiha da wanda yi sallah kuma bayan lokacin ta ya fita li anna kilayhi ma sallati ghairi waqti domin da wanda yi sallah lokacin ta bai yi ba da wanda yi sallah kuma bayan lokacin ta ya fita dukkansu ba su yi sallah a lokacin da ba an fahimta ya sa ko mantuwa ko kuskure ko rashin sani inda ya kai sallah lokacin ta bai yi ba ya bayyana lokacin ta bai yi ba kai sallah to sallah ba ta yi ba ko da mantuwa ko da kuskure ita wannan za ka maita a za ka bata matsayin lafiya amma sai lokacin ya shigo sannan za ka yi wata sallah daban fitar lokaci kai sallah bayan lokaci ya fita to shari'a ta ba wa an su mutane uzuri kamar bacci da ya faɗa a baya ko rashin lafiya ko wani abu makamantan waɗannan amma da gangan uzurin da shari'a ba ta san shi ba ka bari har lokacin sallah ya fita baka yi ba to tabbas ya ce da kai da wanda yi sallah lokacin da da bai bar ne ma'ana duk kun yi sallah ba a lokacin ta ba walaysa ahaduhuma qiyasan al-akhar ba wani wanda za a yi qiyasan sa dan uwansa kowa ya yi sallah ba a lokacin ta ba bal huma sawa fi ta'addi hududillah sai ma dace dukkan su ɗaya ne wajen keta haddin Allah subhanahu wataala an fahimta to wannan shine abin da ba da yakara wal qada'u ijabun ash-shar' ijabu shar shi ramuwar sallah karama sallah to wani abu ne da shari'a take nema kai amma da dalili wash-shar'u la yajuzu li ghayrillah ko ba wanda ya isa ya shar'anta a yi kaza a addini idan ba Allah ba kuwa shari'ul hakim Allah shi ne ya ce a yi sallah kuma shi ne ya tsayarwa kowace sallah lokaci to ashe shi ne zai ce idan har lokacin ta ya fita da dalilai karama har in ba wannan ka samu a shari'ance ba ramu sallama ba ta kama ka ba abinda ma ne yake so faɗa kira ya ce wa shari'u la ya juzu kowa shar'u la ya juzu da gairi la a shar'anta abu addini to ba zai yi ba wani Allah ya shar'anta wani abu addini ba zai yi ba hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi bane mai shari'a Allah ne mai shari'a shi manzon Allah ne biya mai shari'a ne Allah so yake ayi kaza Allah so yake ayi kaza a bar kaza aiki da manzon Allah ya yi kenan sallallahu alaihi wasallam sai ma ce fa in qalu har ma in sun ce hiya hiya ai sallar da ban yi ba lokacin tafita ita ce daidai yanzu ƙulla lahum sai mu ce da su fal'ami wanda ya ƙi yin sallah daga gan har lokacin tafita litarki ha laisa asiyan yanzu mutumin da ya iya ji iya gani aka yi sallah bai yi ba har lokacin tafita shi wannan ba mai saban Allah ba ne tambayar da za ka yi kenan fa in qalu laisa fa in qalu in suka ce laisa hiya allati amara Allah ita sallar da nayi a ramuwa ba ita bace ne Allah ya umarta a yi ba qulna lahum sadaqatu zaka ce kun yi gaskiya ita ce summa nas'aluhum sannan mu ƙara tambaye su amman amma da tarku sala wanda ya ganganta barin sallah ya kiyinta daga har lokacin da ya fita ba'da lokaci bayan lokaci ya cuda ba'atun amma asiya ka tambayi mutumin da yake ce ai sallar ce dai in me hudu ce hudin nayi in me bi ce biyun nayi to ka tambaye shi kin yin sallah har lokacin ta fita da gangan saƙo ne ko ɗa'ar Allah ce ɗa'atun amma asiya fa in ƙalu ɗa'atun idan suka ce a'a ɗa'a ne hakan to kalafu ijima a halin islam to sun saɓa wa ijima'in dukkan malaman musulunci in yin sallah a lokacin ta wuce daga ganto ba da ga Allah bane fa in qalu ma'asiya idan kuma sun ce kin yin sallah daga gan har lokaci ya fita sabon Allah ne to saddaku wa min al-batil an yanuba al-ma'asiya an da'a sai ka ce kun yi gaskiya tabbas sabon Allah ne to kuma iya daga cikin barna ka gwama sabon Allah da da'a ga Allah ba zai ba sabon Allah daban da'ar wa Allah daban ina ba ta kun bayyana wannan to a fahimta ta nan shi malam siddiqin mashawi shi ma ya karkata a mazhabin ibn taymiya Allah ya masa rahama ya karkata a mazhabin su malam usaymin Allah ya masa rahama cewa duk mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta fita bai yi ba to ba a bukata mai rahama kuma gaskiyar magana wannan ita ce magana mai karfin dalili na karanto muku sahabai wajen guda shida duk fata wasu kira malam usaimin a cikin littafinsa na sufatu salatu ya kawo wannan sabon duk ya jeranto su fatawarsu ɗaya ce akan mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta fita kuma da gangan ɗin fa akwai fiskoki da yawa da al'ummar yau ba su fahimce su ba wani zai ɗauka cewa wani aiki da yake ko aikin gona ko aikin kasuwa ko wani abu na kamfen ɗin siyasa wai iya cikin uzurin da zai iya kafawa wai ya bar sallah ta wuce bai yi ba wannan ba uzuri bane ko a gona kake shari'a ta ce lokacin sallah iya shiga ka je kai sallah ko a kasuwa kake shari'a ta ce lokacin sallah iya shiga rufe ka je kai sallah an fahimta ka yin sallah dan kasuwa ko dan aiki ko don wani kodago to shari'a fa agunta wannan ba uzuri bane kuna fahimta ba uzuri bane ballanta na azo maganar su kallon bal su wani kallon shirme da shashanci duk wannan sako ne kuma da sako akan sako ko da aikin halal kasuwa ce kodago ne noma ne gona ce to su kansu idan ka ƙi yin sallah don su har lokacin ya fita kana cikin mai laifin da ba a bukata karama wannan sallah ko fahimci wannan an gane da kyau ko karka kafa hujja kace ai neman abinci nake Allah ya kaka duniya da neman abinci ne wa ma khalaqatul jinna wal insa me yace illa liya'budun ba illa li neman abinci kawo ka ba bauta ce sanadiyar da Allah ya kaka duniya sai ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudaimun Allah baya neman arzikin ku baya neman ku ciyar da shi inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin duk a al'amarin addini ya yan uwa idan ka cire kalmar shahada tauhidi to ba abin da shari'a ta baci muhimmanci kamar sallah shi yasa Imam al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa a fahimtarsa da research nasa da bincikensa iya ganin da za a ƙara arkanul islam ɗaya su zama shida ba biyar ba to da yin sallah a jami'i ne da shida haka Imam al-Hasan al-Basri ya faɗa a cikin bulugul maram je ne kan muna karantawa da ɗalibai da asuba ana wani hadisin mazan Allah yake cewa sahab Abdullahi dan Abbas ne ma yake fada mu sahabbai mun kasance muna ruko ɗayan mu a kafada nan kafadar sa wani shiga can kafadar wani shiga mu taho da yi masallaci domin kar a yi sallar jami'i bayan wani makaho ya zo ya tambayi mazan Allah sau ya rasulullah ni makaho ne ba da dan jagora kuma madina a lokacin akwai kwazazzabai hanya ba kyau ga ruwan damina abin uzuri mana ina sallah a gida har manzan Allah ya ce e an baka dama har ya tafi sai kirawo shi ya ce malam makawo zo da ya zo ce hal samitan nida idan an yi kira sallah kana ji a gidan ka ce e ina ji a rasu ce fa ajib ka amsa ka zama sallaci makaho ne ba ba da jagora manzan Allah ya ce in dai ka ji kiran sallah ba a yafe ba ba sai ka zo kai sallah ajali zai ishe ku misali manzan Allah iya jinyar ajali ba iya jinyar ajali amma sai an tarbo kafaɗinsa ake kawo shi masallacin sallah sallah ta yi ni ɗaya ce yadda malamai suke faɗa ita ce wanda manzan Allah bai zo masallaci ba a yinin da Allah zai karɓi rayuwarsa amma duk jinyar da yake yi in lokacin sallah sai an roko kafaɗinsa an kawo shi masallaci sallah ce fa ya ɗan uwa Allah yake cewa ko yaƙi ake yi ba a yadda kai sallah kai kaɗai ba fa iza kunta fihim fa aqamta lahum musalla faltakum ta'ifatu minhum ma'aka wal yaqutu asliyatahu idan kana cikin su ana yaki za a yi sallah to ku rabu biyu wa an su su tare inda abokan gaba su wa an su su jure sallah da kai ana wannan sallah dama kasar ce ai tunda sallah ce ta tsoro da idan an yi raka'a ɗaya da su to za su za ka miƙe ka tsaya su kuma su ci ko ɗayar da kansu su zauna su yi tahiya da kansu yi sallama sai su tafi su karbi waɗancan su zo su kuma su samu manzan Allah sai su yi kabbara su juna su bi shi idan ya yi raka'a ɗaya da su sai ya zauna su tahi su ci ko raka'a ɗaya da kansu su same a zaune su sallama ana bayan iya kashe yau ana kashe musu suna kashewa amma Allah bai da kowa ya je sallar shi kadai ba to ka duba a yau wani uzuri ne yana yake hana ka lokacin sallar shi wani uzuri ne abin mamaki wani fa ba ma harkar neman abinci ba ko harkar neman tuwo da sauransu a'a shirme shirme kallo ko wani ihu sai ya hana mutum ya zo yi sallar jami'i ya ji iya gani irin wannan akwai haɗari a irin wannan rayuwar lai haɗarin ba ƙanƙani ba ne malamai suna cewa duk mutumin da ya bar sallah kwaya ɗaya da gangan da yi ba sallah kwaya ɗaya ko shekararsa ɗari a duniya inda ya ƙi yin sallah kwaya ɗaya da gangan kuma ya mutu a wannan yanayi akwai yiwuwar ya tashi kafiri a gaban Allah akwai yiwuwar kafiri zai tashi a gaban Allah tunda kin yin sallah ɗaya da gangan tamkar mutum ya ce sallah ma gaba ɗaya ba su yi ba kamar ƙaryace ayan ƙur'ani ɗaya kamar ƙaryace ƙur'ani duka ne haka al'amar ne mu kula da wannan ibadar ya yanwa kar mu saka ci har in Allah ya taimake ka kana yin sallah a jami'i guda biyar din nan to wallahi kana cikin bayin Allah da Allah yake kaunar su kuma kana cikin mutanen da za a ba shi da alkhairi kana cikin mutanen da godiyar Allah ce kadai ya rage ku dinga yi kuma ka cika da imani za ka sha mamaki yanzu ka tara mutane goma ka ce a cikin ku mutane goma nan kana son mutane uku wanda za a ce a kwana uku duk sallolin nan guda biyar kwana ɗaya biyu uku ba su yi misi da su a jami'i ba ka tara mutum goma da kyar za ka samu mutum uku a cikinsu da kyar za ka samu mutum uku a cikin goma a ce kwana uku kawai daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau a ce daga asubar shekaran jiya zuwa ishe duk a jam'i kai daga asuban jiya zuwa ishe jiya duk a jam'i kai daga asuban yau zuwa ishe yau duk a jam'i kai da wahala ka samu mutum uku a cikin goma to me muke wani uzuri gare mu Allah bayan irin tilin ni'imomin da Allah ya mana wanda bai wa mutanen baya ba bai yi wa sahabai ba a ta manzan Allah Allah bai masa ni'imar duniya irin da ya zuwa mu mun zo Allah ya baibaye mu da ni'imarsa da abubuwa masu sauƙaƙa rayuwa amma mun ki komai wa Allah godiya sallar jami'i tana gagarar mutum mata nawa ne suke kawo ƙarar mazajen su ba su sanar asuwa wallahi ba za su kirgu ba ga makarantu matan aure nan guje ku tambaye malaman ku da yawa in ma mace tana da ilimi ta san ibada za ku ji tana tattauna mijinta baya sallan asuba ba ko wata ma ta zo ta faɗa wa liyanta ko ta faɗa wa mahaifanta mijinta ya ƙi je sallan asuba amma an surutu ne shine a gaba sau daga irin wannan haɗari ne mu kiyaye sallan nan ba a bar wasa bace ba a bar wasa bace malam yake cewa aqba'ul mu'azzini kusakuran ladanai an gane ku masu kiran sallah kusakurai na masu kiran sallah na ɗaya ma ne ci a talhin wattattari fil azan a talhin shi ne ɓata ma'anonin kalmomi gun ha a sa ha gunda ba ja a ja gunda da ja a ƙija har ma'anar ta canja ta rikici shi ne talhin allahan ne an fahimta a yi wa wani harafin faɗar da ba haka aka ce a furta shi ba ladanai wannan kuskure ne da yawa kuma za ka ji wani kiran sallah kamar da hausa ake yi kamar da hausa wadda zafi kuma kiran sallah asalinsa duk kalmar larabci ne ba wani kalma ta hausa a cikin kiran sallah amma in kana jin kiran sallah waɗansu daga cikin ladanai waɗansu wallahi za ka ce kawai da hausa yake magana ba gunna ba izahari ba idigami ba ikilabi ba madda haka kawai yake sake bakinsa Allah akbar Allah to kaga ba haka ake yi ba kiran sallah abu ne mai daraja abu ne mai daraja abu ne mai kima in baka iya baka je ka koya kuma haƙƙi ne ma ga dukkan masallaci yadda ake samun limamai sun iya sallah to a tabbatar ladare sun kira sallah a tabbatar ko da samina ce ko da bita ce ko da wajen wani malami ne a tura su yadda aka san ba za a yarda limamin da bai san addini ba ya zo ya jagorance ku sallah ba za ku yarda ba to kar ku yarda ladan bai iya kiran sallah bai dinga kiran ku sallah maimakon a samu alkhairi to wallahi za a iya samun fushin Allah an gane ko a fahimci wannan irin su hayya alal falah idan ka ce hayya alal falah falah to ka ce ku zo mu tafi gona Allah kuwa haka fada to gona gona ku to mu tafi gona amma falah shine ku zo zuwa ga babbar ku zo zuwa ga tsira to amma da yawa ma'anonin kakkarya su ake yi idan kana jin larabci idan ana wani kiran sallah sai dai ka taushe kunnen ka wallahi domin saban Allah ne tsar a cikin kiran sallah yanda Allah yake so a masa kalmomin da ya cancanta a jingina masa to duk ba haka ake yi ba wajibi ne yanda aka samu wayewa addini to kar mu yadda mu saki mu dinga gudanar da ibada da jahilci a karan makallawa kai ne kake kiran sallah sama da shekara da shekaru to gaskiya ilimi ya zo saboda kan muna baka shawara a je a yi bita ku je ku zauna a samu wanda ya iya kiran sallah ta ɗabiƙan wa ƙira'ata ne ko yau a tattara ladanai goma ne biyar ne ya musu bita ta kwana uku hudu amma ba a yi sai wani shirman banza zaka yana ta bita ana ta kashe kuɗi a kansa ga abin da manzan Allah ya ce duk inda sautin ka yi take to ladan ka ya jego amma fa sai in ka yi da ilimi da ikilasi amma an kai da jahilci Allah ba zai karba ba in kai da wata manufa ba ta Allah ba Allah ba zai karba ba an fahimta ya sa manzan Allah ke cewa kun ga kiran sallah da kun san alkairan da ke cikin kiran sallah ba za ku yi duka bar mutum ɗaya ba ne ke kiran sallah da ƙuri'a za a yi wani ne zai kira azhar wani kira la'asar haka manzan Allah ya ce da kun san alkhairin da yake sahun gaba na bayan liman to da ba ku yadda a ce dimin da'iman wanda shi ne ji shi ne yau shi ne gobe za ku yadda ba to dan dai abu ne gaiba a wuri yake sai mai imani ne kadai suka samu wannan daraja amma wani sai ake ce ya zo gaba ma ji a yana lauki a ba zai zo ba kamar mutum ne kana ba shi kuɗi ba yana ce a ala ba zan karɓa ba zai yi kwa yanzu da wahala to kana jawo shi ya zo ga alkhairi ba yana lauki a ba zai zo ba yi a baya zai tsaya a baya zai tsaya to sahun gaba iya da ɗoriyar daraja akan duk sahun da suke cikin masallaci kuma kiran sallah iya da ɗoriyar daraja akan abin da ake furtawa da baki matakar makarantun alkurani ne sau da kiran sallah abu ne mai gata manzan allah da kansa ya zaɓi ladani bilal kuma ya koya masa kiran sallah da kansa sallallahu alaihi wasallam saboda ka wa'ansu gaskiya ina blame na wa'ansu daga cikin kwamitin masallaci wa'ansu kwamitocin masallacin ba su damu da harkar kiran sanarwa ba su damu ba kwata-kwata yadda mutum ya ga dama haka zai zo ya dinga kwabawa kawai ba ruwansa ba ruwansa wannan gaba ce mai muhimmanci dukkanin kunan wakilan masallatai yana duk wakilan masallatai yana ga kuna to duk wanda masallacinsa na kamasa salawata akwai irin wannan matsalar to saba abin cikin lalama a gyara shi addini ba kunya ba ɗaya ƙafa a kan harkar addini wani in baka iya ba a baka dama ka je ka koya je ka koyo ka gyara ka zo ka ci gaba da kayan kaka ki amma ba za ka tabbatu akan kuskure jiya da yau da gobe zai ba addini baya karɓar wannan ya je ya koya a koya masa ya gyara ya zo ya ci gaba ka ake so amma matukar za ka yi girman kai ko za ka ce haka tun kafin aibe ku muke yi to shari'a ba da san wannan ba za ka zama to inna wajen na aba a lafiya an fahimta sau da ka addini bai gaji irin wani ba sau da ka a calhid ana samun lahani a kiran sallah harafin ha a mai faɗar ha la a mai faɗar wani abu daban duk dai ga sunan hurufu na al'azan ana iya jirkita su ana masu irin wani faɗa daban wanda in an fassara ma wanda zai maka mummunan ma'ana a gyara wata tsari a tsari shi ne takaɗi saut yayyanka sauti gunda ba madda a yi madda gunda harka biyu ne a ji harka biyar harka shida duk dai wajen kira sallar ya yi zaki wa suna da wannan kaji ya yi wani su mai meke sai ya wani su mai meke wannan shi ne tattari ba gaskiya ne wannan ko da ba ka ce kaji ana yi a saudiya kasar laraba ba hujja ba ce ba dalili ba ne ba dalili ba ne ba dalili ba ne shi addini ana yinsa da hujja shi ne dalili addini yayyanka wannan huruf din da wani sulo da tashi da sulo da tashi duk shi ma kuskure ne ya kira sallah kuskure ne shari'a ba ta da wannan ba maliki cewa wa huwa min al-bid'a ash-sha'i'a anil mu'azzini yace wannan bid'a ce wanda ta gami da yawa daga cikin masu kira sallah bid'a ce wanda ta mamaya a cikin ladanai har larabawa ma akwai masu irin wannan an fahimta idan ana maganar ilimi addini ba wata kabila ba wata kabila kai kawai kai yadda manzon Allah ya ce shine gatan ka kuma shine kwarewar ka ibada amma duk kwarewar ka zaka yi sabanin abin da manzon Allah ya zo da shi to kai ma baka iya ba a shari'ance baka iya bane kawai ka je ka koya in kuma ka doge akan jahilci zaka yi mamaki maimakon lada kuma zunubi zaka ke dora wa kanka malace cewa wa talhid abinda ake nufin tarhin a kiran sallah huwa ziyadatu harfun aw haraka shine ka ƙara wani harafi wanda babu shi a kiran sallah aw haraka ko ka ƙara wani wasalin da babu shi aw madd al kalimat maddan yazidu ala sita harakat ko kuma ka ja wata madda fiye da harka shida wanda duk ɗaliban tajwidi sun san wannan madda ana cewa harka ce da kamar misalin ka fara irgiye ba da sauri ba a hannunka kamar irgiyar ɗaya biyu uku hudu biyar shida to dukkan wata madda da za ta jakar kan tattauce haka an fahimta kamar ɗaya biyu uku hudu biyar shida misali to a ce jan maddar kattauci tsawon wani lokaci to amma wani fa sai ya ma tiki sannan sai ya dora duk jaki sai ya yi silo sai ya miƙe duk abin da aiki wannan bid'a ne addini bai san wannan an bincike nan wa huwa mukhalifun lima huwa muqarrar fi ilmi tajawid mali ce wannan mukhalif ya saba akan abinda ya tabbatu a ilimin tajawidi ilimin sanin huruf wa shaka wa shakliha ilimin sanin harafi da wasalinsa da madda da gunna da ijigami da ikilabi da izhari to ilimin da ya zo wajen koyar da wannan to ya saba wancan abu ba maddar da aka ce ka yi solo ka tashi a kanta babu ita ko ka tsaidarin bayi sannan ka tsora a kanta da yi ba ko ka na yin wani gunji-gunji a irin sallar duk da irin wani abun da za ku ji da yawa iya faruwa to wannan kuskure ne ba gwaninta ba ne ba ba kuskure ne shari'a ba da san wannan wata tsari abinda yake nufi ta tsari da irin sallah shine taqdi'us saut yayyanka sauti yayyankawa wani gonka yi asilo wani gonka tashi wani gonka tsaya wani gonka makana kuka wani gonka makana waka duk wannan shine taqriban kiran sallah bai halatta ba bai halatta ba wa tira'i li ziyadati al-hasan da kaiwa da kawowa kai dai bukatar ka sautin ka yi kyau a ji sautin ka ya tahi sama ana jin sautin to wannan ba ita ce bukata a cikin sallah ba shi kiran sallah ya uwa shari'a ta ce ilani a ilani shi ne al'azan sanarwa sanarwa kuma tarihin kiran sallah ya uwa lokacin da aka umarci a yi sallah to sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa kowa ya ji yi nazari me za mu ke yi ne wajen tunatar da junanmu a lokacin sallah ne an bayyana haka manzon Allah ya faɗa wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam to da garin Allah ya waye suka dawo wani ya ce ya rasu yana ganin a dinga kada kararrawa mana a sanan lokaci yayi sai ya ce wannan yahudawa ne su wani ya ce manzon Allah ina ganin ana ana a kunna wuta mana an aga hasken wuta sai a zo a yi sallah sai ya ce wannan aikin majusawa ne ba za mu kwaikwaye su ba kowa da yake kawo nasa ƙauli a yi ka zamana a yi ka zamana can duk manzan Allah bai ji abin da ya dace ji a tafi dai Allah zai kama wuta to akwai wani sahabi da ya mafarki kiran sallar na a mafarki a koyan mulki da ya zo gaban manzana ce ya rasu na yi mafarki wa an sa kalmomi ina ganin musanya su mun sama tuki da kiran sallah ya ce karanta mu ji ya yi kiran sallah tun daga farko har ƙarshe ya ce mafarkinka ya dace mafarkinka ya dace mafarkinka ya dace sai manzo Allah ya shar'antar da kiran sallah wanda shine asalin kiran sallah girmama Allah ne girmama Allah da bashi matsayinsa da shaidawa shi kadai ne abin bauta da shaidawa annabi Muhammadu manzansa ne da kira zuwa ga sallah ku zo lokacin sallah yayi sannan kuma ku zo wajen tsira ku zo wajen babbar shine hayya ala salah hayya ala falah jama'a ku zo ku zo ana kiran ku zuwa ga sallah idan ya faɗa sau biyu sai ce ku taho ku taho akwai babban rabu ku zo ga babban rabu ba yini alfala ku zo ku dace da babban rabu duk wani yini alfaz na kiran sallah da ya ƙarshe kuma a tike da kalmar shahada wani shine kiran sallah an fahimta to sai wale ce cewa wa qala ibn hazm fil muhalla ibn hazm al-andalusi a cikin littafinsa al-muhalla yake cewa bisanadihi bisanadihi an yahya al-bakka da sanadinsa zuwa ga yahya al-bakka kale yake cewa ra'aytu ibn umar radiyallahu anhu yake cewa ya ga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da da su ya qulu li rajulin abdullahi dan umar yana fadawa wani mutum inni la abghaduka fillah wallahi ni na kyamace ka ba na son ka don Allah abin da kamar na kyamace ka ba na son ka amma abin da ya sa ba na son ka a cikin al'amarin Allah ne ba al'amarin duniya ba ne sun makalli a sahabi sannan ɗan umar yake faɗawa sahabbansa innahu ya taganna bi azali abin da ya sa ba na son sa iya mai da kiran sallarsa kamar waka ne an bayyanta abdullahi ɗan umar da ya faɗa wani mutum wani wallahi ba na son ka na kyamace da kanka kamar zai ce saboda me domin kamar da kiran sallaka tamkar waka ka ɗauke shi daga asalin yadda shari'a ta ce kira sallah ka mai da shi wani abu daban abin yayi ko burgiya ko wani abu wannan dalili ne yasa ba na son ka in ji wa abdullahi ɗan umar allah kare da yanci wa kala iz bin abdussalam al-iz bin abdussalam Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wa yakrahu talhinihi bil alhan al muharrama an karhantawa mai kiran sallah ya dinga lahani ko ya dinga kawo an su abubuwa da aka haramta jinsu a cikin kiran sallah al mughayyirat li kalimati al azan wanda suke canja suke jirkita lafuzan kiran sallah watalhin alquran a'zamu ithman malik yace amma duk da haka lahani wajen karatun alqurani yafi girman zunubi akan lahani wajen kiran sallah an fahimta misali alhamdu wani yace alhamdu maimakon ha as-sagira ya sa ha al-kabira to ya jirkita ma'ana ya sabi Allah an gane ko godiya ita ce alham bilha as-sagira godiya ta tabbata ga Allah amma in ka ce alhamdu to kamar kana jingina wa Allah ganga ganga ita ce ham da larabci to yanzu mutane dubu nawa ne suke faɗar haban ba abun hagu a karatun sallah karatun fatiha ko gairin mangaru haka zaka ji ana faɗa wai mangaru duk kuma ana yi gasa nan kana ji duk mutane suna yi kuma wannan ya kiye je koya ya kiye je a koya masa idan mutum ya muta irin wannan wallahi zai sha mamaki shi addinin musulunci koya ake sannan a yi ba gadarsa ake ba ko ba a girma da ilimin addini ba a girma da ilimin addini al'ilmu min al-mahad ila lahad daga zanin goyo har zuwa mutuwarka baka da wani gaba da aka ce ba za ka nemi ilimin addini ba an fahimci wannan da kyau ko mu dage akwai abubuwa na wajibi da muke sakaci da su mu koya manzon Allah da kansa yake cewa babu sallah game da mutumin da bai iya karatun al-Fatiha ba kun ga Fatihan nan duk mutumin da bai iya karatun ta bato manzon Allah ce ko yayi sallah ma Allah baya so sallar sababu ita an nana ta wannan an nana ta wannan amma wani rabon da ya je a koya masa alkur'ani tun iya ɗan ƙarami tun da babansa ya kai shi makarantar allo daga nan yayye ya jefar da allon ya gudu shi kenan ya iya je ya zauna malamai su koya mai karatu ba zai yi ba ya girma a ɗan boko ne a ɗan kasuwa ne a awane ne shi duk wannan uzurin a gaban allah wallahi ba uzuri ba ne ba uzuri ba ne mu dage mu koyi addini a karanci ya kuwa shine za ka saran allah zai karɓa zai mara amma Allah bai taɓa yadda abota mai jahilci ba bai yadda ba Allah bai yadda abota mai jahilci ba to wannan shi sai ma ce cewa wa talhinul qur'anu a'zam isman min talhinul azan la'ani da cancanja harufan alqur'ani to sun fi girman zunubi akan cancanja harfin kiran sallah wa qala al-qasim malan qasim yake cewa la yajuzu talhin bil azan baya halatta jirkita jirkita harufan kira sallah baya halatta baya halatta wakazalika tatri haka nan daddatsa harufan kira sallah da daddatsa sautin da hawa da sauka to shi ma wannan yace baya halatta in ji malam qasimi Allah ya masa wa qala shaykh aliul mahfuz aliul mahfuz yake cewa wa min al bid'a iya cikin bid'a almakaruha bid'a a bar kyama a gane ko bid'a ce a bar kyama a shari'a tahriman at-talhin wanda tana kai zuwa ga haramci ma a ce mutum iya talhini ya kira sallah iya jirkin taharufan iya musu fadar da ba shari'a ba ta tefarta su haka wa huwa taqrib kuma shine daddar sautin harufan kira sallah ko ja abun da ba ja ko kin ja abun da yake akwai ja ai littaganni bihi domin kawai shi rerawa ce a gabansa ini a taganni ya dinga ja iya rerawa shi rerawa ce a gabansa kawai bi haisu ya addi ila ta gairi kalimat to wannan rerawar in ita ce hadafinka to za ta kai ka zuwa ga jirkita kalmomin kira sallar gaba ɗaya su wa kaifiyatuha bil harakat was sakarat da yanda ake so a furta su da wasulansu da sukunansu an fahimta to wannan shine abin da malai ke faɗa game da kiran sallah ladanai ku yi hakuri yau karatu da biyu ta kanku za a daɗe ba ji an yi magana ladanai a ilimi ba ko za a daɗe za a yi ta tsarki dai alwala sallah amma da wahala ka ji malami an zo ana magana kan kiran sallah to shi malai ya kawo gashi a littafi ya ci ga abin da ke kuskure ne ga abin da ke iya kai mutum zuwa ga haram saboda ka yadda kiran sallah yake da farala ba ma kiran sallah ba dukkan aikin ibadar da yake da fara iya bukatar abu guda ne ilimin yadda ake yin kuma da ikilasi yadda ake a shari'ance tunda ba kai bane farkon yayi shari'a kuma ta koyi yadda za a yi bayan ka koyi yadda za a yi sannan kai ikilasi kuma kai dan Allah wannan duk aikin ibada duka iya bukatar wannan in aikin ibada ya rasa ɗaya daga cikin wannan to aikin ibadar bai da matsayin Allah yinsa da jahilci ba uzuri bane a gaban Allah sanayinsa da wata manufa ba dan Allah ba shi ma aikin diyawansa didide wasu Allah ba zai karbe shi duk abin da za ni musa wannan yayin uwa karatun alkur'ani ne limanci ne kiran sallah ne jagorantar wani kwamiti ne wane ne wane ne wane ne wane ne duk dai karka da zuciyarka ta kubuta da wannan abin guda biyu ka yi ilimin yadda ake yi na farko sannan ka samu ikilasi ka samu idan Allah duk al'umma abinda za su faɗa kai da in ka tsarkake niyyarka duk ba zai shafi ta ba sigawa da za a yi da kushewa da za a yi duk ba shi bane a gabanka kai dai meye niyyarka dan me kake yi shine kuma Allah shine masanin abin da zuciya ta koyi ina tsammanin ko a nan ko a wani gun na taɓa faɗar isa da wani malami ya baro akwai wani bawan Allah makaracin alkur'ani kwana uku ko biyu yake sauƙi alƙur'ani a salolin dare a ƙiyar wale ta hajjidi to ƙur'ani yake bi a jiri in yi kata masu sake dawa to wata rana ya tashi iya karatun sallah karatun ƙur'ani cikin sallar dare sai ji motsin wani makocinsa kamar ya tashi da ya ji motsin makocinsa kamar ya tashi shi shi ɗan ya kama ziyara a ɗan canja murya mana ko da makocin da yake an gane ko ka ɗan rera mana ka ɗan ƙara bolin ɗin sautinka da makocin ka ya tashi shi ɗan ya kama ya hari kuma ya fuske shi ne iya ɗan canja murya da wannan niyyar bai fi aya kaza kaza ba ko sai kuma ikilas ya dawo masa sai ya fahimci shi ɗan ne yake so ya halaka shi sai ya dawo ya mai da ikilasa sai ya ci gaba da yake to sai yi mabarki wata a alkiyama an taro allah ya ce duk makarantar alkur'ani su yi layi ga gunda za su karɓi sakamakonsu to shi wannan bawan allah sai ya gan shi a wannan layi na makarantar alkur'ani an je kayi katama kaza ga sakamakonka kai ma kayi katama kaza ga sakamakonka da aka zo kansa da aka ce kayi katama adadi kaza ga sakamakonka sai ga wani ladan katamar an gutsiri ya zama da gibi ya ciki sai ce ya Allah kowace sauka ga idan na ga ladan a ciki wannan ku ya naga da gibi sai ce rana kaza da wata kaza da kwana kaza ka tahi cikin dare kana sallah ka ji mutsumutsun makocinka ka canja murya don ya ji to wannan karatun da kai don ya ji ne a kwashe ba na son sa kuma yi fi maganar an kwashe ba na son sa ba zan ba da lada a kansa ba don ne kai ba to kwatanta kanka me kake yi don Allah a wannan rayuwa in dan adam ne ba kake abu da shi ba abin da zai yi ba ni musamman harkar addini musamman harkar addini in ka ce za ka yi karatu ko za ka yi wani abu don dan adam me zai yi ba ba abin da zai yi ma wallahi kwara ba an duniya ce dama harkar duniya ce aje ita duniya ce amma a wannan harkar dan adam sai dai ma ya zage ka masu ma addu'an da fatan alkhairin ba su da yawa amma masu korafin da zagin sun fi yawa to akan me zaka bata lokaci a kansu zaka yi dole sai ka gamsar da su ko ba za su gamsu ba ba za ka iya gamsar da su ba kira ga yan uwa da ban ilimi da iyaye malamai a tsarkake niyya a samu ikilasi a idan Allah shine kawai ka fitar ka wallahi in ba dan Allah zaka yi makwara ka watsar ka wani abu ya malamai domin zaka zama kasarar duniya wal akhirah ka taɓe a duniya kai baka shiga neman kuɗi ba baka tara wani abu ba kuma kai din abun Allah Allah ba zai baka lada ba ka ka zama ka taɓe duniya da lahira ke saboda ka ina kira ga yan uwa a dinga sa ikilasi aiki da ikilasi shine zaka sa ran samun ladan sa gaban Allah subhanahu wataala kusan karshe sai malik ke cewa haza ma al ilm istihbabi tahsil saut amma duk da haka ana son kyautata sauti wajen kiran sallah an fahimta ana son kyautata sauti yasa shari'a ta ba da dama wanda ya fi sauti mai kyau a ba shi dama ya kira sallah in yayya walizalika amara annabi sallallahu alaihi wasallam bilalan haka nan manzon Allah ya umarci bilal li yu'azzina domin ya zama to shine ladari mai kiran sallah la kana radiyallahu anhu nada asaw shi bilal Allah ya kara yadda da shi mutum ne mai kyan sauti sautinsa iya da sautinsa mai tafiya ne mana iya da murya mai tsawo muryarsa ana jinta sosai ya sa manzala ce to ka zama ladani an fahimci nan ana sallah dan a ce ya iya kuma iya da sauti mai kyau to haka an fi son sa kira sallah Allah ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka ina ganin za mu samu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure ko fitawan harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mai kuroshi mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimaki mu ya ga zamana Allah ta'ala ya ga cikin al'amuran Allah ya sa ya ji kan mahaifanmu da mu ya sa aljanna ce makomar da mu da zuriyar mu na roƙon Allah ta'ala ya dora mu a tafarki malidici Allah ka haɗa mu da alkhairan duniya da lahira Allah ka raba mu da shirin duniya da lahira Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ya daɗe mu da lafiya da imani wani addu'a duk masu neman taimakon addini a duk inda suke Allah taimake su duk masu yi mana zaman ƙasa duk inda suke Allah ta'ala ya mana maganin su muna ƙarasa wannan ƙasa ta mu da jihohinmu da garuruwan musulmai addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu karuwar arziki da kwanciyar hankali Allah ta'ala abin da ke gaban wannan ƙasa na al'amuran zaɓe Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah kai hannunmu da kaunar mu kan abin da kai da kake son sai Allah Allah duk wanda ka kaddara bashi amanar mu Allah ka masa jagora Allah ka shiga cikin al'amarinsa Allah ta'ala muna roƙonka ka shiga cikin al'amarin mu ka datar da mu da samun shugabanni mutane kirki masu albarka Allah ta'ala ka amshi addu'o'in mu da ibadun mu gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار